الرجيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلق كل شيء وقدره تقديرا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله كما يبدو جبات a yau insha Allah mu karɓi wata da kwallon da a ta rinin mu annabin mu shugaban mu jagoran mu matucin mu matujinan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin darasin mu na yau za mu yi wato mudarasa ko kuma za mu yi karatu dangane da ayar da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul baqara cewa wa qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusaddu bi amrika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu wala ta alamu wannan aya ita ce garafin mu a yau mu fahimci a cikin ga mai takwasa menene abubuwan da suke nuni a kansa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wannan aya cewa yana yin zance da mala'iku yana yin zance da mala'iku ya gaya musu cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zai sanya halifa a duniya a ban kasa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi girmamawa ga annabi Adam shi ka tun farko wato ya halicci annabi Adamu wato da wata sura halitta ba irin sura halitta da ake halitta kowa ba ko ne gani wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halice mu da abin da muke aikatawa ba tare da neman taimakon kowa ba ko shawarar wani ko agazawar wani amma sai yake ɗauki annabi adamu da wata irin kalma wacce yake ba shekar amsa a cikinta cewa lokacin da ya halitta annabi adam ya nima aima annabi adam cewa kamar da za mu ji Allah gaba shedan ya ce ba zai yi ba abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yanzu ka yi yin sujada ga abin da yuma kalafatu biye dole ma'ana in da wasu Allah ta yake a yi wasu sawa yake a yi to annabi adam da kansa yi saboda ne ta shiriki da girmawa ga annabi adam su mala'iku wanda aka yi wannan zancen da su wasu irin halitta ne a cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala su ba mutane ba ne ba kuma aljanu ba ne ba kuma 'ya'yan Allah ba ne kamar yadda wato majusawa suke faɗa cewa mala'ika ba za su lahi mana mala'iku ɗayan Allah ne mata Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato mala'iku ba ɗayansa ba ne mata domin kafirai suna ƙin su haifi ɗaya mace sai dai su haifi ɗaya namiji Allah ya ce to in ɗan zan rika kuma sai in riki mace ko kanku wa idza بشير أحدهم لما ضرب ذو الرحمن مثلا إذا لم يكن مسودا su waɗanda suke cewa Allah yana da ɗa in an muku bishara da irin abin da suke cewa Allah yana da shi shine ɗa mace shan kuri zai ne fata Allah tabaraka wa ta'ala yake magana cewa idan mace in mutum ta hanyar duk wanda yake neman ɗa in sarki ne in ne kuɗi ne in malami ne yana son ya haihu namiji yake son ya haifa wanda zai tsaya matsayinsa in baya nan ko na na wato in ba a cikin rana ne ma shafirar cikin ne da zarta na kama azuba da ne mu hawaran ba ta gabbal ne sun naka an kasa mila a ne amma da kawai zai da ya rike Allahu a'lam ma wa amma dai ba zai zakaru halunta ga gurin da nema Allah an kama da ɗan namiji so da shi gaji babansa yanda babansa yake malami yanda babansa yake limami yalma ba yake shugabanta duk yalma da ke cikin masallacin baitul maqdis to ina san shi ma ya kai in kai shi ga ji gurin sa to amma tun da bai samu haka ba kai ka san sirrin da kasa a cikin mutum domin Allah tabaraka wa ta'ala ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa da mace da namiji ma baka san wani ne ma amfani ba saboda haka duk da haka sai ka kai mutum a ce daga cikin mutum kuma wani sirri zai fita aka samu annabi Isa to saboda haka Allah tabaraka wata'ala yana mutunta cewa mala'iku ba ƴaƴa bane mata na Allah domin auren shirkin da yake wuri ita ne ne Allah tabaraka wata'ala yana kuka mace cewa wata ko magana ma ake ba za ta iya kare kanta ba ba ta da fasaha da ta magana ba ta da ƙarfi banda abin da ya shafi kayyace kayyace ba abin da ke gabanta sai zai yi dafe mace to ba ni da ɗan namiji ba kuma na da mace mala'iku bayi ne na Allah kamar yadda yake cewa fal ibadul mukramu bayi ne ababan girmamawa la yusbihu bi qawli bi amri ya'malun ba ta iya yin wani abu ko su riga Allah da wata magana ko su wani abu duk abin da za su yi da magana Allah tabaraka wa ta'ala la ya'tuna la ama amarum wa yaf'aluna ma yu'mar duk wannan su wani ne na mala'iku kuma dai mala'iku malamai suna ta maganganu a cikin irin wannan cewa la'alla wanda ake nufi da la ya'tuna la ama amarum wa yaf'aluna ma yu'mar mala'ikun da ke sama ne ko ko a'a sabda ai Allah tabaraka wa ta'ala yake maganar mala'ikun yake wannan magana yana maganar mala'ikun da ke cikin wutar cewa duk wanda aka ce su kama kama shi duk wanda suka aka ce wa azaba azaba za su masa amma in ba haka ba an samu mulaqaba tsakanin a kaji alifiha min yusuri fiha wa yusuri jima'a wa la yusuri fi jami'a wa la yusuri da la yusuri da hujjul qawli min amri ya mun su da aka ce ko ta ba ta iya cewa gaban Allah sai kuma abin da yake shi lafi to ya ana suke masa mu'arala suke cewa dan me za ka yi kaza dan me za ka yi kaza dan me za ka yi kaza to wanda wasu kuma gari ne da yawa na malamai amma dai abin da malamai suka tafi a kai cewa mala'iku la ya asu la ma amara ba ta saba wa Allah duka umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu ba a suka ta su da mazakuta ba a suka ta su da mazuci har malamai suka ce wani zai yace wato mala'iku mata ne ya kafata domin nassin alkur'ani shi ne ya zo da kore cewa ba mata ba ne Allah ta baraka wa ta'ala ya ce sun sanya mala'ikun da bayan Allah ne suka mai da su mata ya ce ba mata ba ne ibadun mukramuna don haka duk wanda ya ce mala'iku mata ne ya kafata domin ya musu alkur'ani amma duk wanda ya ce mala'iku maza ne to wannan fasiki ne ya fasikanta domin su ba maza ba ne ba sa ci ba sa sha ba sa kuma wato mutuwa ba sa wato sufatuwa da miyagun sunobi wasu a ji samun yuraniya wasu jikuna ne amma na haske Allah ya ba su ikon rikida da dukkan sunobi kyawawa kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya su da yawan da ba mai iya sanin adadin su kuma ba a iya gane yawan shekaru su Allah tabaraka wa ta'ala ce ma ya alamu jin da duka illa hu babu wanda ya san yawan rundunar ubangijinka in ba Allah tabaraka wa ta'ala wani mala'ika lokacin da magana sallallahu alaihi wasallam ya ji Isra'i suna tare da Jibrilu sai suka wuce wata hanya mala'iku suna ta wucewa suna ta wucewa suna ta wucewa sai magana ta mai Jibrilu waɗannan mala'ikun su kuma ina za su kuma ya yawan sun shi haka sai Jibrilu ya ce tun da Allah ya halice ne ban taɓa ruwan hanyar da mai ma sai yau ban san daga inda suke ba ko ban san ina za su ba ban san ko wani iri ne wa'in nan suke ku tambayar mana wani a cikin su mana sai aka tsaye da wani sai aka ce wai ku suwaye su ce mu mala'iku ne to me kuke yi yanzu a nan sai ai tafiya muke yi zuwa bauta Allah tabaraka wa ta'ala to yaya shekarun ku suke ne sai ka to ni ya ban shekaru na ko ban san shekaru ku ba amma abin da nake so ka fahimta wato akwai wani tauraro wani kaukab ma'ana wani tauraro wannan tauraron shekara dubu ɗari hudu yake bayyana to duk lokacin da ya bayyana Allah yana halittar mala'ika dubu ɗari hudu to ni kuwa na gan shi to dubu ɗari hudu to ka ga ba a san shekarun sa ba dangane da yawan su kuwa magana sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa a kashi sama'u yace hukkala a alfa isa sama kayan nishi yace ya ku cancanta ta nishi yace domin babu bagiran da za ka tsora ɗan yatsan ka a sama ga baki ɗaya sai daidai wurin akwai mala'ikan da yawa Allah su jira kuma masa rukuni saboda yawan kuma kullum halittar su ake kullum karuwa suke kullum halittar su ake saboda haka ma ya lamu zuwa da duka babu wanda ya san adadin rundunar ubangijinka in ba Allah ta baraka wa ta'ala suna da yawa ba za a iya gane su ba amma jinsi jinsi ne su ba kamar yadda aljanu suke cewa kullum da ra'ika igada mu jama'a jama'a ne kamar yadda mutane suke jama'a jama'a kamar da dabbobi suke jama'a jama'a to haka kuma mala'iku jinsi jinsi ne aiki aiki ne akwai manyan su wanda su ne guda goma wanda imani da su yake wajibi akwai jibrilu akwai mika'ilu akwai azra'ilu akwai israfilu akwai maluku akwai ridwanu akwai munkaru akwai bashiru akwai rashidu akwai asidu wa'annan su guda goma manyan mala'iku kenan amma duk da shugabancin mala'ika jibrilu saboda matsayinsa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana jiro ba shi in Allah ya magana mala'iku sai ya ware shi da wani kamar yadda ke magana a cikin zanen kirkadar yake sanar zanen mala'ikatu sai ce wa ruhu fiha a ruhu din nan kamar da malamai suka fassara cewa mala'ika jibrilu saboda da zana bihi a ruhul amin mala'ika jibrilu wanda yake amintacce shi ne saukar alƙur'ani a maganar Allah tabaraka wa ta'ala ce fa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu sai ce wa jibrilu wa sarun wa sarun muniya kuma a wani jana ta man kana addu'ar jibrila wanda duk wanda ya zama ki domin yahudawa ne suka ce wa Allah sallallahu alaihi wasallama a mala'iku wa ake kuma sai magana ce jibrilu sai suka ce a'a da dai mun ka ilu ne da sai mu ruwa ne da kai amma mun jibrilu ba ma san shi shi ya haɗa mu faɗa da Allah yanzu ko mun imani da kai ma sai mun ƙara faɗa saboda haka in ana son mu shirya to a kai da jibrilu a kawo muka ilu Allah tabaraka wa ta'ala yake ba za a san jibrilu ba mu yake wace yin jibrilu ne to Allah ba mai yin sa saboda haka jibrilu na son shi da wasu wa'annan mala'iku to bayan kowane da su gowan nan da aikin da Allah da aka ba shi domin jibrilu shi ne yake kula da wato jakadanci na Allah kawo wahayi mu'amala da annabawa da kuma duk abin da ya shafi harkokin iska da a hannun mala'ika jibrilu suke shi ko mika'ilu shi ne yake kula da ruwa da duk abin da yake na arziki na noma da sauransu a zara'ilu shi ne mai kula da ɗaukar rai shi ne ke cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa wato mala'ikan da aka wakilta ya karɓi ransu shi ne ke karɓi ransu shi ne mala'ika a zara'ilu shi ko isra'ilu shi ne mai tada duniya shi ne wato wanda yake da kaho a hannunsa wanda da ya buta fasahin kamar fi sama wata wajen da illa man sha Allah da ya buta kawai nan to duk wanda yake sama da kansa ya mutu sai dai wanda Allah ya soke wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da rawar jiki hankalinsa a tashe haka sai ya rasulullahi ne ya dame sa sai ce wa ma yamlauni wa sahibul karni kalita kamar karna yace ai dole ɗaya razana mala'ikan da Allah ya hukunta sai an yi kawon daban shi an yi shi daban an ba shi umarni cewa lokaci kaza zai busa kawon to yanzu har ya je gindin kawon ya tsaya ya shirya har ya ɗauki kawon magana ce yanzu ya sa ma kawon a bashinsa yana kallon agogon da aka ba shi dama ya busa a lokacin da zai ce wa sahibul kalbi da yake kamar karna mala'ikan da yake kula da kaho to ya sa kawon a bakinsa bai taɓa zuwa duniya ba kuma zai duniya tashin da zai to amma saboda jiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana tsita da mala'ika jibrilu sai ga sai ga mala'ika jibrilu hankalin sa ya tashi ya ji ji ta kwarar da gaske sai ga wani mala'ika ya sauka sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangijin ka yana gaishe ka kuma yana baka zaɓi ka zama annabi sarki irin annabi Sulaiman ko kuma ka zama annabi da sarki ba ne kake so sai su suka zala ya kalli jibrilu kamar mai neman shawara sai jibrilu ya kada kansa kasa sai maza Allah ya fahimci isharar kada kansa kasa din nan to ya yi tawazu sai maza Allah ce na zaɓi in zama annabi ba sarki ba ya ce to haka dama ubangijinka ya siffata ka kuma ya yabe ka ya bai da maza Allah ya koma bayan da zai ce maza Allah ya ce jibrilu na ko in tambaye ka wa'ai wannan mala'ikan don ban taɓa ganin mala'ika irinsa ba amma yadda zama ta jiji ta hankalinka ya tashi wannan ne sa na kasa tambayar sa ba ya ce ai wannan ina ganin shi ne isra'ilu ya ce ba wani abin tashi hankali na ba na san a tsarin aikin sa sai ran da ya sako na na duniya na ta tashi na ta tashi ne za ta yi shi sa da hankali na ya tashi ya ce amma saboda girman ka ne da ka Allah ya aiko shi ban da wannan zuwa ba zai ƙara dawowa ba sai yadda zai tashe ta. To wannan suna daga cikin mala'iku wanda suke masu girma bayan waɗanda kuma jama'a jama'a domin maliku shi ne wanda aka sa yake tsaron wuta. Rigwani kuma da tsaron aljanna. Amma akwai zabaniyawa su ne dogaran da aka haɗa tare da maliku. wato sanar da zabaniya ta Allah ta baraka zabaniya wanda an haɗa su tare da maluku don su ci gaba da taimaka masa wajen aikinsa amma bayan haka akwai wanda ake kira alhafaza wanda alaikum alhafizi cewa Allah ta baraka wa ta'ala ya gaya mana cewa akwai wasu mala'iku da lahu wa asbatu bihi bihi min karfi ya hafazu lahu min amri Allah to wa'annan wasu ne daga cikin jinsin mala'iku akwai العاتين من حول العرش أقوي حملة العرش أقوي والصافات صفا أقوي والزاجرات زجرا أقوي والنازعات دول من لا يكون بقوة الله تبارك وتعالى يا باش أي malamai sun yi sabani akan cewa wani kala da kuka lil mala'ikati waɗannan mala'ikun gaba sai mala'iku Allah ya magana ko ko mala'ikun da suke wajen lokacin da aka halitta annabi Adam malamai sun ce lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya da halitta annabi Adam ya umarci mala'ika Jibril mai sako nan kasa ya zanci kasa daga kowane irin zurfi da jar kasa da farar kasa da bakar kasa da yanayanan kasa da kowace iri ko ba wai akan akai aka tsaya ba sai da aka dau mai tsauri kuma aka dau mai laushi aka dau mai kyau kuma aka dau mara kyau saboda ne kowane iri sai ka ga mutum a haka wani sun ba kasar kulubu sun ba da zalika ba ne kan tijarati wani zuciyar nan tausaki wani kuma zuciyar mai taushi kamar yadda yanayin taushin rairayi yake wata kasan mai kyau wata kasar da mai kyau shi ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annasu ma'adina ka ma'adin zahab wal fiddah mutane da zan su kamar ma'adinin kasa suke irin yadda kaga mutum a jikin mutum a mutum za ka samu jan ma'ana ɗabi'arsa da karancinsa da mutuncinsa kamar jan amma wani sai shi kuma kamar gauri bayan wata ma'ida to haka wani kuma zuhudu iya wani kuma gashi nan kowane shi kama lalace annan su ma'ajin to da aka je wannan kasar Allah tabaraka wa ta'ala yake ya kwaba ta to ganin wannan wato kudura da irada ta Allah ta'a da ta fara nunawa akan annabi Adam ya sa mala'iku sun ɗan fara wato gunaguni wai menene wannan ake son za a halitta ne menene ne wannan ne ai kowa dai me yi ba zai kai mu daraja ba kowa ya ne ba zai kai mu kiwa ba kaza kaza kaza ba to su dan yara ma take ashe shi shedan yana kan yana kwafa saboda ne shi shedan wato iblis kenan ma'anar iblis wanda Allah ya rubuta daga ramarsa an ce ya ce kana dubu tamanin wato yana ibada Allah dubu tamanin yana ibada wannan ta yake jin kansa har sai da ya zama shugaba a cikin aljanna a cikin mala'iku ko da dai wasu malaman sun ce ba mala'ika ba ne ne ne waye da mala'iku zama mala'ika saboda zama da yau da gobe asalin sa daga aljanu yake lokacin da kafin annabi adamu Allah ya saukar da aljanu a nan duniya su ne suke rayuwa su ne suke kisan kai su ne suke lalata aka kuma mala'iku suka karkashe su ku shi sai aka same shi dan karami sai aka dauke su mala'iku suka dauke suka aje shi a wajen saboda dan karami ne kamar da yayi sai suka dinga ne sai ka ta shi sai lamar su sai zama da abin da ba ka iya duniya daga gidansa Allah ce illa iblis kana min al-jinn fa fada an amru rabbi domin idan an ce iblis shi ma mala'ika ne to har yanzu dai akwai salon maganganu a kan laya a suna laha ma a mararru ko ya fa'alu na wani nuna da maganganu da malamai suka zage a kan maganar haruka da maruta to amma shi ta malamai suka ɗauki yadda magana ta cewa kane minin jinni a kan waɗanda suka fassara jinnu da aljanu ake nufi domin akwai maganganu a kan fassarar ma jinnu din a kan wani suka karkata da ita zuwa ga mala'iku ko kuma suka karkata da ita zuwa ga aljanu ala'ayi halin Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mala'iku ya gaya mu cewa inni khaliqu basharan min tin fa idza sawaytu wal hukmu fi ruhi fa qawluhu sajidi wannan hukumar suka ce ashe an umarni ma da aimai su ji da sun ba ta halice shi domin lokacin da Allah ya ba ta labarin cewa zan halicci mutum daga yanku ko daga taɓo in na daidaita shi na buka masa rai to ku je ku gaishe shi ku tun daga sannan abubuwa ba suka fara damuwa suka fara motsawa wato a malakul a'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa cewa izyaqtatuhu suna hayaniya da kawunsu akan ya za a halicci wannan abin a gaban su kuma a ce su gaishe shi sai shi da yake cewa da tsara malaki sai yanzu kun an gama shi aka ce gaje kai gaje abin da aka umarce mu ashin nan shi ne ko an sa ni ba zan yi ba ko an sa ni ba zan yi ba suka mu dai an dai aka ce mu gaje za mu gaje Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi sigogi sigogi na halitta annabi Adam ya faɗe shi kamar da faɗa wannan ayar cewa basharar mutum zan halittu mutum daga yanku a wani zai kuma da kira su yanku ba sai ce halaka wurin turadin sun ba kawai na hukun fayankun ya halittu shi daga turbaya a wani zai ce kara siffata tsinin sun yankun sai ce min tsinin lazibu daga yankun da aka kwaba shi har don yanayi a wani zai sai faɗa cewa min salsalin min hamadin masnun shi kuma salsalin din ya ƙara sifata shi a wani wajen cewa samsanin kalfar kare to duk waɗannan abubuwa a wani ne kuma kawai ce ta cewa cewa wato an halitta shi ne min nufatin fa idza huwa khatimun min min nufatin daga gudan gani to ba da yake su waɗannan magana da yake dan karkaji wancan da wancan a ƙasa aka ɗiba min turarin nan sannan aka zuwa mata ruwa aka kwaba sai ta zama yunku da ta zama yunku sai aka barta a faɗe har sai ta zama hamadin masnunu ma'ana taɓo wanda ya fara bashi yana haka kuma sai aka zo fasawaitu hutun aka daidaita shi kamar da magana sallallahu alaihi wasallam ita inna allaha khalaqa adama ala suratihi Allah ya halitta annabi Adamu a bisa kowace halayya shi ba irin yadda aka yi mu muka hayo aka yi mu jariye har muka je muka zo mutum shi a babban mutum din da shi kawai a babban alaƙa duka suwar da aka gan shi magana tana nan kuma ce baban ku annabi adamu dogon mutum ne domin tsawonsa jira'i sittin ne tsawonsa jira'i sittin ne ya ce kuma mutum ne mai kwarje mutum ne mai alfarma da girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah tabaraka wa ta'ala ya bar tashi ya makanto cewa inna Allah tafa Adama Allah ya zaɓi annabi Adam saboda baiwar da ya bashi na cewa halittar nan wace ce mai girman halittar Allah a ban ƙasa da baki ɗaya to duk da zama gure a sashi magana sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa lokacin da ya Isra'i da aka nuna masa annabawa kowane annabi mala'ika da Musa yake ga dan uwanka annabi wani ga dan uwanka annabi wani amma ana zuwa kan annabi Adam ce ga babanka annabi Adam ga babanka annabi ibrahim yake su biyu aka nuna aka ce babana amma duk sauran yan wani da ake cewa al'anbiya wa banu allati wato annabawa yan uwa ne mahaifarsu daya saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bayanin annabi adamu dogo ne mai kwanjini wanda tsawonsa ya kai zira'i 60 lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita shi da wannan yanayin aka mai da shi suran tashi a jikinsa na mutum ba a busa masa rai ba sai aka bar shi ya bushe shi ta ake cewa akwai dabi'a guda hudu a cikin ɗan adam akwai ta ƙasa da aka fara ɗebowa sannan aka zuba ruwa aka faɓa ta ya zama jinsi da yake ga ƙasa ga ruwa ko kuma aka daidaita shi aka gina shi a haka ko kuma sai aka kawo wuta sai aka kona wannan surar sai ta zama kalfa kare sabbari kalfa kare kamar kasko a in an kwakwasa haka ba ana jin ƙararsa sai kuma aka kawo iska sai aka fifita shi sai ya bushe saboda haka ya samu jinsi don kenan ya samu jinsi guda hudu to duk lokacin da shekaru ya zo da annabi adam domin a haka sai da annabi shekara arba'in a haka a kwance ku duk lokacin da zai kalli su yamma kallon wato wulaƙanci domin ɗabi'a biyu ce na haɗu a cikin shaɗan sai su ja masa halaka hasada da girman kai ya yi wa annabi adamu hasadar girma da ni'imar da Allah ya ba shi kuma ya yi girman kai cewa shi ana khairun min ni ga fi shi wannan miyagun ɗabi'u guda biyu da girman kai da hasada to duk wanda ke sa batu da su to za su iya kai shi inda suka kai shi da Allah ya kiyaye to bayan da aka gama wannan sai Allah ya kawo rai za a saka a jikin annabi Adam ka san shi ne wato an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama wa sa'alaka an ruh sai Allah ya ce kullu ruhu min amri rabbih shi ne wani abu ne daga cikin amurin lahi ba mu iya shiga wannan bangaren sai Allah Allah shi kaɗai ya san menene rai amma wani abu ne halitta ne daga halitta Allah tabaraka wa ta'ala wanda da shi ne jiki yake samun tahalluki da motsi da rayuwa a cikinsa to amma Allah ya ba shi dama intilaki yayi yawo yayi sama yayi kasa ya shiga ruwa ya shiga tuku ya shiga ce ba abin da yake tsare ga gaggawar aiki ga gaggawar tafiya yanzu ranka kana bacci kana jingiri doge ɗin sakan biyu ko uku jilawa na kawai za ka yi ana tana zirce ko da hannu ya farki na je gari kaza na dawa ranka ne wannan kawai sauƙi ya je dawa saboda yana yawo a sama yana yawo a ƙasa shi sa magana sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ne ya barci ne mafarki da matacci to abinda duk ya ga da a cikin gaskiya ne domin ranka yana fita ne sama magana ce arwahun mu'mini da rayukan mu'minai fita suke yi suna yawo a sama a cikin aljanna da sasannin sama inda suka ga dama to idan aka yi sa'a kana bacci ranka ya fita to zai iya haɗuwa da ran wanda ya rasu ta cikin mu'minai kuma har su yi magana in Allah ya yarda ya sa in ya dawo ka kiyaye abin da jiyo da suka yi sai ka ce na yi mafarki da wani na ga wani kaza na ga wani kaza duk wanne yana iya yiwa to da aka zo da rai aka ce nan za ka shiga ya ga annabi adamu haka sai ga kamar za ka shiga kuku sai ce nan ya makaɗa in ya shiga ne ina zai yawa ta aka ce haka za ka shiga sai da ne abin da za ka ce a tutar shi a ce to shi ke nan ya zama sunnaka ka shiga da ƙarfi kuma ka fito da ƙarfi ka shiga da ƙarfi kuma ka fito da ƙarfi annabi adamu aka sa masa rai a jikinsa rai na juya a cikin kansa ya juya a cikin kansa ya zo kan kunnensa kunnuwansa suka bude yana jin abin da ake ya biyo idansa idanunsa suka bude sai ya ga aljanna ya ga itatuwan aljanna ya ga ka ya ga abubuwa da sha'awa na aljanna ya biyo da hancinsa sai atisha da ya atisha su ce alhamdulillah kira shi da mala'iku suka ce masa ya hamaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan ita ce kalmaka saboda haka ma na halicce ka wannan godiya to yana fadawa cikin cikin sa sai sha'awa fashtaha sai yin sha'awar cin abinci domin dama ya ga abubuwan kayan daɗi to amma bai san ina zai saka su ba to amma ciki yana zama rayuwa sai ya gano inda za a jefa wa'ancan kafirai da kai kasa sai annabi adamu ya zaɓi ne ni ke zaune na ga a ce wancan muke son sai Allah ya ce ai kula da insani min ajal an halittu mutum daga gaugawa kaɗan da mana dama dan kai aka yi amma kafin tsire ya tafi kafin to bayan da aka gama wannan ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ce to magana da ne dama cewa sai za ka fako sawai wal faktu fi nuri wa qawluhu sajidi yanzu a zo a gaishe shi Allah yana ba da wannan umarnin fa zal mala'ikatu kulluhum ajma'un da baki ɗayan mala'iku waɗanda suke nan domin wasu mala'iku ba san ma an yi wannan ba suna wani waje amma waɗanda suka yi mushahadar halitta annabi adam su ne da baki ɗayan su suke sujada illa iblisa shi Allah ce iska ka bara wa kana min kafirina ya yi girman kai ya nuna ba zai ba a isa ba ya ce ana kai ni minhu halatta ni min naru wa halatta ni min tini ka halice daga wuta shi ko ka halice shi daga kasa ma'ana ka halice daga haske shi ka halice shi daga duhu ya za a yi haske duhu ka wa duhu amma ya manta umarnin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to tun da kai wannan fa inna alayka la'anatiya ila yawmi na la'ance ka kuma Allah ya kore shi daga rahamarsa daga ni'imarsa daga fadarsa daga sama gaba shi da aka kore shi aka kore shi shi ko annabi Adamu Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da shi a cikin aljanna Allah ya ce ya adam uskun an tawaga dukan jannata wa kula min hala gadan haji shi kuma ku je kai da matarka ku zauna nan aljanna da kai da matarka ku yi duk abin da kuke so domin kafin a halittu matar da ya shigo aljanna ya yawata ya yawata ya yawata shi babu wani da yake yi duk sauran mala'iku kowa wato da aikin da aka bar shi mala'ika in an ba shi aiki ba ci ba sha ba gajiya ba hutawa aikin ke in an ce mala'ika ya tafi ya dinga tafi ya dinga tun da aka halitta shi tafi yake kuma har abada ba zai daina ba zai magana da kowa ba sallan nan ayyukan sallan nan da baki daya ayyukan da aka raba wa mala'iku akwai wanda shi a tsaye akwai wanda suke hukumi akwai wanda suke tsaye akwai wanda suke zama ya tun da aka halitta har abada ba za su canza daga haka ba da so da aka sai zama na annabi adam baya da abokin hira baya da abokin taimakewa baya da abokin mu'amala sai ya fara damuwa sai aka sa masa bacci ana sa masa bacci sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa aka yi masa tiyata aka buɗe haƙar ƙararsa na hagu na saman aka tsagi ɗaya da dalalar dalalar yawan su daya amma da aka tashi sai aka ƙayyade jikin wato ɓangaren hagu daga shi kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya suranta Hawwa'u ya halice ta sai da aka gama halartar ta zama mutum ita ma sannan ya farka yana juyawa sai ya mutum a kusa da shi yana ganin ta kuma sai yana domin daga jikinsa take Allah tabaraka wa ta'ala yace wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma da so da kauna da jin tausayi sai zama na akwai wannan a tsakani sannan wa adam ya ce na alhamdulillah na samu abin ɗirin cewa na samu abin jirai sai muna bai sa dakata ai sai an yi sadaki sai an yi sadaki sai ne sadakin ta da aka ce salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne sadakin ta sai da ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wasu malamai suka faɗa sannan hawa'u ta zama cikakkiyar matarsa Allah ta baraka wa ta'ala ce ku je ku gana ku yanda kuke so asan aljanna ba duniya ba ce a aljanna ba a sallah ba a azumi ba a komai sharholiya kawai a ci a sha in za su mutu lamin ara dagal haifi shi su to ana nan ana nan ana nan amma kafin nan Allah ta baraka wa ta'ala ya ba annabi Adamu labarin yadda aka yi da wato shedan shi da daga shi Allah ta baraka wa ta'ala ce inna haza aduwwun laka wannan makiyinka ne makiyin matarka ne ba kai ba shi kake yi abota in kuka abota to zai sa ka fito daga inda kake ciki amma da yake Allah ya kaddara Allah ya hukunta Allah tabaraka wa ta'ala sai ce fa wasu wasa ilayhi shaytan sai da ya shiga yin shi amma ya aka shiga da aka kora da ya yi shi aljanna suna ta annabi Adam ce lallabin waye ya zuko fa aljanna mala'iku suka kore shi sai da aka kora kan a ɗalibanin sai zai dinga bin kamun kafa da halittun Allah wa zafi shiga da shi aka ce dabbobi zai kama kafa da su ba wasu shiga da shi sai maciziya ita ta sa shi a cikin tsakanin haƙoranta ta ce to yi ana kamar shirya ta gudu da jinta ta daɗe ta kama hanya ta saka ɗaya ta shiga da shi ba an kaya kawai sai a gaishe a ciki kuma ya dinga cibiyar inda annabi adam ya sai da ya samu shi kuma ya zama abokin hirarsa amma duk hala duk wannan Allah ne ya gudanar ya kaddara haka za a yi don Allah ya ga shukurar ya ga abokan ya ga hirar shi ma Allah bai kai ba na haka zama mutum da ba da aka kyale ya ce hal adulluka ala shiyatul kulli wa mulkin la yabla annabi adam ka san abu mara daɗi ya ce a'a ya ce ai abu mara daɗi kana cikin daɗi daɗi da kuke ba ya ce ga ya ce yanzu kana cikin aljannar nan kuma abin da kai a sa wani zaka kai haka tashin hankali ya ce a'a sai ya to in ba ka shawara abin da in ka ci har abada ba za a da kai ba shi ke nan ba a ganin mashi zalu al'adu فأخرج الله ما كان فيه أولا الله يقول فعسى آدم ربه فغوى annabi adamu ya ci itaciya malamai suka ce wato cin itaciyar nan ba sabo ba ne a matsayin shi annabi adamu har wani malami da cewa ai da ne itaciyar mazan ci ne gaba ɗaya aka ce ai cin itaciyar nan da yi daga nan ne aka samu a zuri'arsa annabawa da salihan bayi da wani bayan Allah duk daga nan ne aka samu dan dan sa ya suka dan shi yasa suka zama kaɗan a duniya da ya ci da yawa to mutane suke da su da yawa a duniya a to inda haka ne ko ai da ya ci da yawa rashin cin da yawa shi yasa kafirai suka fi yawa a duniya Allah tabaraka wa ta'ala tun kafin wannan shaitan ya zo ya rufe gaban Allah ya ce wa Allah tabaraka wa ta'ala yanzu saboda wannan da ya zo yanzu yanzu ni da ni shekaru ina bauta ma ina bin ka ka zo kala ance ni ka kore ni saboda shi to ni da shi ne inda ba dan ka tsaya masa ba ai da irin nashi Allah tabaraka wa ta'ala ce haka kama da ya ce sai Allah ya ce sun mutta alayhi na ba ka iko a kai shi yace ka ba ni iko Allah a kai shi yace na ba ka iko a kan sa sai yace to tsara mu sai yace na ba ka iko na zaunar da kai a zukatan ƴaƴanka da wace da zukatan ƴaƴanka ta zama yana guda ka shiga cikin wani gada ba sai yace na gode amma a tsara min ma sai yace Allah ce na sauya rama daga nan ila yawmin kiyama sai ce a ƙara mun dai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce na ƙara ma da cewa duk can da aka yi masa haihuwa to kai na a jinsin da za a ƙara haihuwa duk can da ya samu ƙaruwa kai na za ka samu ƙaruwa ko ko ba ne kuwa kuke da su ko yankuwa ciki saboda ku za ku yi ta yawa su ko suna yin kaɗan sai ce ƙara min dai tana tabaraka wa ta'ala yace na ƙara ma shari'un bil amwali kai musharaka da su a cikin dukiya a cikin wato harkokin su da kowa da kuma na su duk na baka dama yace to na ka gode ni da shi mu zuba sai annabi adam ya ce ya ubangiji yadda yake din nan kuma ka taimake shi da waɗannan abubuwa ka kauce ni in ba kai ba ba ni da abin tsayewa a kansa Allah ta baraka wa ta'ala ya ce rabu da shi ya ce na ba ka duk ɗan da aka haifa naka to zan sa masa alhaku da ɗumi kura na iki wato Allah zai ba wa duk ɗan adadin da aka haifa Allah zai ba shi wasu mala'iku na musamman masu kare shi daga shaitan zai ba ku kuma da kuma musamman da makan magana sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk jami'in da aka haifa a duniya ba wani abu ke sa shi kuka ba shi kan yake maka mazu duka shi sanu da ruwa ni da kai ne duk san da aka haifa zungura da shi kan yake sai da yin tsalar kuka yake sai annabi isa yake shi kadai ne lokacin da aka haife shi mala'ika jibril yana wajen shedan bai iya samun zuwa ba amma har haka sai da zunguru hannu mala'ika jibril ya daga fuka fukinsa sai aka zunguru fuka amma ba a zunguru annabi isa ba to wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shariku fil amwali wal al'adi wa irhi kai musu wato shige shige ba zurgi shine wato abin da shi ɗauke mana cewa wato alkawarin karya alkawarin karya da shiɗan da shiɗan zai dinga wa mutane har ya halakar da su annabi adam alaihi salam shiɗan ya maka wasuwasi har ya ci itaciya shi da matarsa lokacin da ya ci itaciyar nan shi kenan yana ci shi kenan ba zan nan kuma sau'atu ba sai riga ta alfarma ta kwalliya ta aljanna da ke jikin annabi adamu kawai sai ga ta ba'ida sai ga kuma komai a jikinsu waɗanda ƙaya ta fi gani ne mai rashin janna su kun sai suna rugawa suna lafiya bayan itace suna ɗauko ganye suna yin da gaban su annabi adamu sai nan a guje nan a guje har ganin sai ya san sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kira annabi adamu ya ce annabi adamu a haza firaran minni ni kake gudu ce a Allah wallahi ba gudun gare ki ana san ba inda zan gudu ba kunyar ta ne nake sun yi da ma'ammu ni ko ga abin da zai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yanzu ban gaya ma ba cewa ba kai ba shaitan kuma na ce shaitan mai ne da yinin gaba ne da su annabi adam bin shiru a shirin ce rabbana da nan na abu sana wa in lam tazuna na wa tarhamna la nakunanna min al khasirin shi na Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to yanzu tuban ka na karba shi laifi in aka yaje ma to ba za a hukunta ka ba fito da annabi adamu da aka yi daga aljanna zuwa zuwa duniya ba wai hukunta shi bane aka yi saboda ne a domin Allah ce sun musta ba ku rabbu fata ba alaihi wahada Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi tubansa kuma ya zaɓe shi kuma ya shirye shi amma haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kullu hadu بعد كل بعد العدو ولكل آية مستقر ومتاع إلهي على تقدروا الجنة yanzu ku zo nan duniya nan ne garin gwagwarmaya nan ne wajen kiyayya da gaba nan ne wajen azzalumai nan ne wajen kaza nan ne wajen kaza amma duk wanda ya yi imani da ni ya bi saƙon wato annabawa na ko na ba zai tsoron komai a duniya amma wa wani abu an zikiri wanda ko juya baya daga imani da ni ko daga wato annabta annabawa na Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan zanka to a duniya ba zai ji daɗi ba Allah yana ba zai ji daɗi ba zai yi rayuwa cikin kunci zai yi rayuwa cikin tashin hankali zai yi rayuwa ko cikin damuwa annabi adamu ya sauko duniya shi da matarsa sai da annabi Musa ya tare shi yanzu kai Allah ya zaɓe ka ya girmama ka ya sa mana aiki su gaishe ka ya ba ka ilimi ya ɗaukaka ka ya sa ka aljanna amma sai da ka fito da muna yanzu da ka bi shawarar da Allah ya baka da yanzu ba duk muna aljanna ba ya ce kai Musa kai wuta kai Allah bai zaɓe ka ba kai Allah bai kusanta ka ba Allah bai yi magana da kai ba Allah bai baka a taura ba yace ya bani a taura yace a sanin da a taura da ni da a taura wa ya riga wani sai yace a taura ta riga kai da shekara ne da shekara arba'in yace a cikin a taura ba zuwa a ta adamu rabbahu ba yace an rubuta haka yace to ne daga bayan zan je in rubuta abinda Allah ya tsara ya zartar zai faru ni ina da wani iko da jiyo da abu ai wannan kaddara ce ta Allah sai manzo Allah ya dariya ya ce annabi Adam ya gura annabi Musa sai annabi Musa ya shiru saboda babu wani abu da zai ga annabi Adam da annabi Adam ya yi kansa hanzari akan cewa ga abin da ya faru wannan wata kaddara ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara a tsakaninsa wato da halitta da mace da annabi adamu alaihi salam ya sako duniya ba kowa ba komai domin su mala'iku sun yi intijajin cewa a taji alfiya man yi su da biya wai su ku jima'a wala zu ka ju bi hamdika wani ka ju sulaka aka ce a su me ita suka ce man yi su da biya tunda annabi adamu shine mutum na farko ya aka suka san yana barna iyalin za su barna malamai suka saka maka ne akan gano me yasa suka ce manyan su rijiya eh suke jama'a ko suka ce a'a musamman falasifawa suka ce ai kafin annabi adamu an yi mutane iri-iri a duniya sai da aka jinsu ashirin da takwas jinsin mutane da Allah ya a duniya sai da aka jinsi ashirin da takwas amma babu wanda ake da irin wannan sifar cikakka irin zamu din nan akwai mutanen da aka yi da sura kamar tamu amma ba sa magana sai dai ishara akwai waɗanda aka yi mutane amma tafiya ce kamar yadda dabbobi suke tafiya akwai waɗanda aka yi a'a mutane sunansu amma suna da ƙarin halitta akan wacce muke da ita wasu ya ga cewa a yanayin idanuwar su ba irin yanayin namu bane wasu hannayen su sun biyu wasu ƙawaruwar su sun biyu wasu suna da jela wasu suna da tsawon kai wasu suna da ƙawanni sai da aka zuci zuci ashirin da takwas to amma har haka suka dinga yanke alƙalin suna karkashe junansu har aka turo mala'iku suka share su da baki ɗaya ya zo kace ba wani ne ya sa ba saboda ilimin mala'iku tun da suka ga an tako kasa an tako ruwa an tako iska an tako wuta suka san arina duk wanda akwai ɗabi'ar iska akwai ɗabi'ar ruwa akwai ɗabi'ar ƙasa akwai ɗabi'ar wato wuta to duk abin da aka ce ya yi yayi to tun daga nan suka ce man yusiru biha ko su kujima ya suka ce a ai tun da yake cewa in yi ja'irin fil ardi khalifa ai khalifa din nan alhakim ma'ana alhakim alƙali duk wanda aka ce ai mun na tura alƙali to an san za a yi rigima shi tun da za a yi rigima shi za su ta abuwa wani wasu kuma ka ce a Allah ne ya halicci aljanna kafin ya halicci annabi adamu ya halicci wuta kafin ya halicci annabi adamu mala'iku suka ce me za ka yi da aljanna ya ce zan saka duk waɗanda suka biyu ne ita ba zai saka duk wanda suka saba mu zai san tun nan za a samu tamfirai tun da aka halice wuta to ala ayi halin dai malamai sun maganganun dalilin da yasa mala'iku suke zaton a jinsiyar annabi adamu za a iya samun irin waɗannan bututuni su ku suka ce wani hannu muka biyu bi hamdika mu kuwa muna yi tasbihi da godiyarka zuwan annabi adamu duniya an ce an halice shi bayan da aka kafin magariba ya gama zama ka aljanna ya fito ko kwana ɗaya bai yi ba aka sako da shi shi da matarsa a nan duniya a wata riwayar an ce ya fara haihuwa har haihuwa ɗaya a aljanna domin ita wato hawa'u ta yi ciki sau ashirin kuma duk ciki mace da namiji take haihuwa duk ciki da mace da namiji saboda haka ta arba'in ta haifa saboda hikima ta Allah saboda su kaɗai ne a sannan a duniya dan a samu karuwar haihuwa ta ɗan adam da yaɗuwar ɗan adam sai Allah ya halatta aure tsakanin ciki ɗaya amma ba za a yi aure wanda aka haife ku tare ba sai dai ya ya auri kanwata kan ya auri yarsa abin da yake haramun kai ba za su auri wacce kuka aka haife ku ciki ɗaya ba domin kowane ciki mace da namiji ake haihuwa kowane ciki mace da namiji ake haihuwa to kabila an haife shi bayan an haifa habila shi habila da kabila shi kabila an haife shi kai a aljanna habila ko an haife shi a duniya to da suka girma suka isa aure sai kabila ya shi yan uwarsa da aka haife shi ciki daya ita zai aura domin ita aka haifa a aljanna ta fi kyau santa ita wannan ku yan duniya ce wato kyauta da haskenta bai kai wacce aka haifa a aljanna ba sai annabi adam ya ce musu wannan haramun ne ga kabila Allah ya haramta wacce ita ce kadai Allah ya halaka ka aura ita shi da yarda ba sai annabi adam ya kusa abin da za a yi ku yi ƙura wanda Allah ya karfi ƙuri'arsa to shi ne wanda za a yi abin da yake so to shi kabila manomi ne habila ko mai ciwo ne shi kabila shi ne ciwo habila ko shi ne manomi sai kowa ya je ya kawo abin da yake sana'a wanda ya kawo kayan noma wanda ya kawo rauni suka aji da wuta ta shi kowa in ga duk cinye kayan noma kayan habila sai annabi adam ya fito ka gani Allah bai zaɓi ka auri ɗan cikin da kuka haifi tare aka haifi ku tare ba sai dai ka zaɓi ƴar uwarsa shi kuma ya haifi ƴar uwa ya auri ƴar uwarsa sai ya rukuni ba shi ce da shi bai yadda ba ashe ya bayyana wani abu yana jira sai san da annabi Adamu ya tafi aikin hajji annabi Adamu a maka aka sauke shi nan ne inda aka fara gudu shi to amma ko ba ne ya zauna ba abin da sai zauna a nan ba ya kama yawon neman matarsa domin Allah ta baraka wa ta'ala ce ba'dukum li ba'din ajr ku je wato za ku yi irin rayuwa ne ba ta jituwa da juna ba to imtihani na farko shine maimakon a sauke su tare a'a sai aka sauke kowa daban-daban wannan gabar da wannan yamma an ce ita a indiya aka sauke ta shi ko aka sauke shi a makka to tsakanin makka da indiya kuwa ya yi tsakanin najeriya da makka sau uku saboda haka ba a tafiya ta kafa to kaga za a daɗe ba haɗuwa ko ba kowa a garin koyo duk duniyar nan koyo ne duk girman duniyar nan irin masu wurin ɗin Isra'iliya ɗin na masu yawa annabi Adamu wani dogo ne da aka haife shi ma da aka sauko shi sai da rana ta fara gasa maka shi wani ta kone mai kai sai ya sauko shi ne don sai ga mai sauko wani kiran waɗanda rana ta kone ka. Wai a sanar yana yin tafiya to in ya kare kamarsa ya taka to inda bi ya taka ta nan da kamarsa to nan Allah ya kaddara ni zama gari iya tsakanin kowa kuma shi ne gari haka ya dinga tattaka duniya ya taka nan ya taka nan ya taka nan to amma ba suka ce duk wanda ba gani ne wanda ba su da tabbas ba a san kuma daga inda aka samu su magana biya ce dogo ne zai tsawon zira'i sittin ku ko ce zira'i sittin a shi ma ba karami ba ne babu wata falawaya nan kusa da wani zira'i sittin duk wata fara waya da ya gani an tura masa waya wata kai zira'i sittin ba saboda ko iya tsawon fara waya ne ko ai kaga abin da tsawo da yawa to ala ayi halin annabi haruni sun haɗu da matarsa hawawu bayan sun wahala sun wahala a jidda suka haɗu ta taho shi ma ya taho yanzu ya zauna ta zauna gindin bishiya ta ce bari in huta in ci gaba da nema shi kuma sai ga shi yau a zarar ɗauki alhamdulillah sai zai da kankan laifin shi a ai da ma na ce duk inda kake kawo nan ka same ni a shi ko ita ko hutawa ba take yi amma wannan ba da shi ne ma neman ka nake yi zai ce wai ai zama sai wai duk inda yake ya zo ya same ta to alayi halin bayan ta je annabi adamu aikin haji kafin ya dawo abila shi dan ya masa wasu wasi ya kashe ɗan uwansa saura kai ji same shi yana kwance na barci ya ɗauki dutse ya maka ma aka kuma ya kinka dukkan shi da dutsen har sai gobe ko bayan ya mutu kuma sai da dama ba a tsaya min na duniya sai da dama kuma yanzu ya je ba a taɓa mutuwa ba a duniya to an mutu yanzu ya za a yi shi ne sai idan an mutu shi ne yawa ake yi bai ake yi shi ke nan sake tashi za a yi za a yi kuma sai ya ɗau ɗan uwan ya sai taɓa a kafaɗa kuma na ta yau ya rufe yadda zuyoyin da shi nan wa ba aka lamu zura da sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko da hankaka guda biyu liyo ne ya gaba ya wani ta wata aiki don su nuna masa ya ke yi da gawa ɗan uwansa ya zauna yana huda sai hankakin suka sauka a gabansa sai faka faka faka suka dinga faɗa da juna sai ɗin ne ma ke ɗaya sai ɗin ya yi nuna ya mutu sai an kaka ne dinga tsoro da bakin su dinga tsoro sai da ya rami shi da sai ɗauko ɗauko sai je ba kuma ɗauko ƙasa sai ya biri ka Allah ya ɗauko shi yanzu ni lalacewa ta ma ta kai har a kuma mutu da hakan gura ne a ce an kaka ma ya nuna hankali ya jina tunani shi in ya kashe ɗan uwansa zan in na kashe na shi kenan sai zai ya rufe shi annabi adam ya dawo ya nemi ɗansa ba kai ka bi na hali ne ke ce yawan sa inda yawa baka san inda ya bai to tafi neman shi mana yake to aka nema aka nema aka nema shi shi ku Allah ya sanar da shi abin da ya faru yake to ku duk da kai abin da kai har yanzu dai wannan yarinya tana nan haramu ba za ka ba za ka aure ta ba wannan dai ita za ka aura ita ce wata Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta ta zama matarka amma wacce haramun ce ka aure ta kenan annabi adam ya zauna ya ci gaba da rayuwarsa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara masa a cikin haihuwar da sai guda ashirin ciki kwaya ɗaya ta haifi mutum ɗaya shi ne annabi shi su shi dan annabi adam ne kai sai ba jika ba da aka tashi haihuwar ba a haife shi da mace ba shi kadai aka haifa domin shi ne ya karfi fasal annabi sallallahu alaihi wa sallama da ke jikin annabi adam ya dawo jikinsa domin annabi adam ya haifi ƴaƴa wato arba'in kari da shi su arba'in da ɗaya wanda gabaki ɗayansu dukkan su kowanne ya kama yin zuriya amma dai zuriya manzala sallallahu alaihi wasallama daga kan annabi adamu to ba inda wato jinin annabi sallallahu alaihi wasallamsa daga kan annabi adamu babu inda ya zuriya sai jikin wato annabi shi su an ce annabi adamu wato bayan farko da shi duniya daga nan aka fara lissafin rayuwarsa da lissafin duniya ba da lissafin lahira ba na ga muku shi ba duk abin da aka yi daga la'asar ne zuwa magariba a irin rayuwar lahira wanda ɗan wannan lokacin shekaru ɗaruruwa ne ko dubbai amma da ya zo nan duniya wasu malamai sun ce kila shekara abin da ya yi bayan farko da shi ya shekara ɗari da ashirin ya shekara ɗari da ashirin ko kuma sun ce ya kuma haka ya kai ɗari shida ko sun ce ya kai ɗari uku saboda abubuwa ne wanda in ba alƙur'ani aka same su muhaddadai ba to ba za a iya samun takamiliyar magana wata malamai duka za su iya ittifaki a kansa ba to amma ya ishe mu sanin darajar wannan annabi mai girma da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi ne uban halitta ga baki daya shi ne wanda tsatsan mutane ga baki daya Allah ya kaddara ya fito daga annabi Adamu wanda daga gare shi ne kuma kowa ya fara'antu kuma kowa ya samu Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama shi da wato halifarci da ya ba shi ya girmama shi da ilimi domin da ilimi ya kure ya kure mala'iku ya sanar da su abin da su ba sani ba kuma ya girmama shi da umartar mala'iku su gaishe shi ya girmama shi da zaɓar da Allah tabaraka wa ta'ala da kuma ya zama da shi a aljannarsa kuma ya fitar da sako gabaki daya daga gare shi saboda haka ya ishi martaba da wannan annabi mai girma wanda shi ne zama uban halitta ga mutane gabaki daya annan muka zo ƙarshen magana akan wannan bawan Allah wanda shi ne farkon annabi daga cikin annabawan Allah tabaraka wa ta'ala ga baki daya kuma shi ne uban mutane shi ne asalin mutane shi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa zuriyar daga baki daya duk abin da zai haifa duk abin da zai daga kasansa sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa idan ya zama kirki ya nuna wa Allah idan ya ga wanda ba na kirki ba kuma ya damu ya yi bakin ciki kwarai da suka mai magana sallallahu alaihi wasallama ya gan shi a sama wato yana kuka a kan zuri'arsa wanda suka lalace a rana ta ƙarshe ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya gama wato halaka kowa kowa ya mutu domin shi shedan amma alƙawari cewa shi ne na ƙarshe to nan nan kuma nan za a ce annabi adamu da shi da hawawo za a sa musu kujeru a kan wani mimbari a ce su yi su kallon yadda za a yi da matsayinsu maganar yau kirkin ya roƙa shi duk an yi rayuwar an gama to yanzu ya yi abin da zai yi kuma ga adamu zai ga hawa shi ne wani aka ce mala'ikan mutuwa je ka karo ransa irin abin da ne karta karta kuma dama tana kullace da shi to idan aka zurgima a guje sai an kai bangon duniya na gabas a yi kwana a yi a guje sai an kai bangon duniya na yamma a yi sama a yi ƙasa a shiga ruwa annabi adamu da wani shi da matarsa suna gaya suna gaya yawa Allah yawa Allah hankalin shi ɗin ya tashi an ba shi rayuwa tun da aka fara duniya yake yin da ya ga dama ga shi ya kuma zama kamar mafarki har an yi da an gama kuma yau an za a kashe shi yadda yake kawo a wata koyawa ya galabai da hankalin sai tashi ya zama cikin bayan ciki a kamo shi a ɗaure a gaban annabi adamu sannan a karɓi ransa kuma da ƙarfi wanda daga nan kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wato jahannama na mawudukum ajma'in jahannama ita ce masaukin ku ita ce ma'alƙawatar ku da baki ɗaya kai da wanda ya bi ka Allah shi ya yi Allah ya sanya mu a cikin bayin Allah wa'anda Allah tabaraka wata'ala yawa shi ɗan kashe ni cewa wato ba ka da iko a kan bayina wa'anda su ɗauka ka wa'anda kan na riga na kare su ba ka da iko a kan su to Allah ya sanya mu a cikin su an rama zala sallallahu alaihi wa sallama wa alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh